وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yammaci na juma'a bakwai ga watan ramadan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina 1446 wanda ta yi daidai da bakwai ga watan uku miladiya ta 2025 kamar yadda muka saba gabatar da tarjamar alkur'ani a wannan masallaci mai albarka masallacin juma'a na ammar bin yasir wanda insha Allahu a yau ma za mu ci gaba daga inda muka tsaya muna dai cikin suratu Ali Imran a sura ta biyu ko ta uku a jeren jerin surorin da suka sauka ko suka fara sauka a cikin garin Madina kuma a jiya mun karanta zuyyina lin-nasi hubbu shahawati minan nisa'i wal banina wal qanatir al muqantarati min adh-dhahabi wal fiddati wal khayl al musawwamati wal an'ami wal harth ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب kafin mu shiga ɗauko wasu daga cikin darussan da wannan aya ta karantar da mu ta jiya insha Allah za mu sake jin faɗin Allah kula unabbi ukum bi khairin min zalikum arman a'udhu billahi minash shaitanir rajim قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار ممتاز ayar zuyina linnas aya ta goma sha hudu cikin wannan sura a jiya allah maɗaukakin sarki ya gaya mana wata ɗabi'a da aka ɗabi'ance mu da ita ta san wasu abubuwan sha'awa mata 'ya'ya dukiya mai yawa da ta shafi zinariya da azurfa dawakai kiwatattu dabbobi na ni'ima gonaki bayan Allah maɗaukakin sarki ya gaya mana irin abin da aka ƙawata mana son su sai Allah ya ce dukkan waɗannan abubuwa da zukatanmu ke sha'awa zukatanmu ke so mata'ul hayati duniya dukkaninsu ba su shige ɗan wani jin daɗi takaitacce ba na rayuwar duniya sai Allah ta'ala ya ce wallahu indahu husnul ma'ab a wurin Allah madaukakin sarki kyakkyawar makoma take wanda ita ce aljanna wannan aya ta karantar da mu darussa kamar haka na farko ta karantar da mu mu zamto masu takaita buri mu zamto masu takaita san duniya da kuma damuwa da al'amarin da ya shafi lahira wannan yana daga cikin babban darasin da wannan aya take dauke da shi lalle kan baka raba dan adam da buri law kana lahu wadiyan la ahabba an yakuna lahu wadiyan haka dan adam yake da buri to amma abinda ayar take nuna mana tunda an riga an kawata mana son waɗannan abubuwan kuma na sha'awace sha'awace ne na duniya kuma Allah ya gaya mana dukkanin waɗannan abubuwan kaddara ka same su duka wanda da wahala ga mutum ya tattare su gaba ɗaya to kaddara ma mutum ya same su gabaki ɗayan su ya samu irin matan da yake so ya sami ƴaƴan da yake so ya samu tarin dukiya kuma gwargwadon abin da yake so ya samu wato ababen hawa irin waɗanda yake so kaddara ya samu gidan gona da dabbobin ni'ima suke ciki ya samu gonaki din sai Allah madaukakin sarki ce duk wannan ka kaddara dan adam ya same su to dan morewa ne lalle kam akwai morewa a cikin samun matar da mutum yake so akwai morewa a cikin samun wadata ko kuɗi ko kuma abin hawa ko makamantan haka amma morewa ce irin ta rayuwar duniya wadda take takaitacciya to idan har waɗannan abubuwan an gaya mana cewa ko da mun ɗauke su a matsayin ababen more rayuwa to amma takaitattu ne tunda ita kanta duniyar takaitacciya ce a ƙarƙashin haka sai na yi ƙoƙarin takaita wa kaina bori kai ƙoƙarin takaita wa kanka bori sannan san duniyar a dinga yin sa sai sa sai sa mu fi mai da hankali game da abin da ya shafi lahira mu fi mai da hankali game da abin da ya shafi neman yardar Allah ba ku mai da hankali game da riko da addini da riko da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam abu na biyu wannan aya ta nuna mana gushewar ni'imar duniya da dawwamar ni'imar lahira wato ko da mutum ya samu dukkan abin da yake so wato watan wata rana kamar yadda muka faɗa jiya ko dai yana ji yana gani haka zai tsallake ya tafi ya bar waɗannan ababen jin daɗi ɗin don sunnar duniyar shine ko mutum yana cikin cinta da tsinke yana kan ganiyarsa to kuma ɗan adam ba wani abu ba ne face mintuna da awoyi da kwanaki duk sanda kwanakinsa suke zaizayewa to ɓangarensa yana tafiya ne da aka ko ya shirya ko bai shirya ba yana cikin daular ƙaddara ya samu matan ya samu ‘ya'yan ya samu dukkan abubuwan da Allah ya lissafa ɗin to kuma akwai mutuwa tana nan tana jiransa akwai zaren rai akwai ɗanɗana mutuwa akwai kwanciyar kabari yana nan yana jiran ɗan adam kenan kaga ko da ni'iman nan ta samu ƙaddara kuma ka yi ta jan zaren ka bai tsinke ba ko zai tsinke ta hanyar ƙwanƙwasa ƙofa da mala'ikan mutuwa zai maka. To a daidai wannan lokaci kuma za ka fita daga kabar wa'yannan matan da kake so, za ka fita kabar wa'yannan ‘ya'yan wa'yanda kake so, dukiyar da ka tafiyar da rayuwarka ga baki ɗaya wajen tattara ta da taskace ta ko ta hanya mai kyau ko ta haramtacciyar hanya kana ji kana kallo ƙwandala ba za ka tafi da ita ba ababen hawa na alfahari da alfarma duk da ka samu kake hawa watan wata rana ƙila ma in an tashi ɗaukan ka zuwa makabarta ƙila ɗauke ka a kurukura ba ka da alfarmar da za a ɗauko mota ka jib a ce ko da hawan ƙarshe ne zuwa makabarta a kai ka wannan yana daga cikin abin da wannan duniyar ta kunsa matan nan da kake so kake kashe mata kuɗi kai ta ƙoƙarin faranta mata da kyautata mata wallahi ba za ta bari ba bayan tafiyar ka wani za ta aura wa yaqalu ba'lu irsika biturafi kamar yanda wani mai mawaki ke cewa yanzu kuma wani ne zai kebance da ita gidan da ka shirya alatu aljannar duniya a ciki wallahi haka zaka tafi kuma wani ne zai zo ya kwanta akan gadanka ya kwanta tare da matarka dan ya zama mijinta shi kuma ‘ya'yanka kuma a lokacin su kuma suna nan hankali ya tashi ana ta kara kaina zuwa kotu ganin kowa an sallame shi da zakar misul haddil unsaye ba zancen cewa an ɗan jimamin da alhinin an yi daɗewar duniya ƙila ba ya wuce kwana bakwai in an yi maka kara ke in ba haka ba watan sanar ahibbatu ba da ashirin wa ƙadisir na izaman badiyati a wani baitin kuma yake ta walan min al-ayyami lan tara laihati ma'ana wai bayan kwana goma da mutuwar mutum ba za ka sake ganin wani mai kuka ba ka kula da duk yanda ake kaunarka bayan kwana goma duk masu kukan nan za ka kowa idan sa ya bushe kuma za a koma kasuwa za a koma ofis za a koma harkokin yau da kullum mutuwar ka ba abinda za ta tsaya to duniyar da take haka meye na jidali a cikinta ko kuma ɗin kana cikin cinta da tsinken kuma lokacin da aka ɗiban ma na ka ji daɗin ma ashe ya yi da ranka da lafiyarka ba mutuwa kai ba sannan wannan jin daɗin kuma zai zo ya yanki shi sa bisa wannan ka'idar sai wannan aya ta nuna mana dan adam dan takaita takaita wa kanka buri sannan kuma ita wannan ni'imar ta duniya tana gushewa ni'imar lahira ita ce ni'ima madawwamiya sannan abu na uku wannan aya ta jiya da muka karanta zugina linnas tana karantar da mu kowane ɗaya daga cikinmu ya yi duba na tsanake in Allah ta'ala ya ba shi ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan da zuciya ke sha'awa to ya ga yaya zai ci moriyarsu ta hanyar da Allah maɗaukacin sarki ya shar'anta an dai ce an ƙawata mana son sha'awar mata to in Allah ta'ala ya azurta ka ɗin da wannan sha'awar taka ta san mata an baka ko 'ya'yan ko dukiyar ko gidajen gonar ko ababen hawan to wai duk ni'imomin nan da Allah ya maka duba yaya ya kamata ka ci moriyar su ya ya kamata ka amfane su kai amfani da su ta hanya halastacciya kada ka bi hanya haramtacciya kar ka bi hanyar saba wa Allah da waɗannan abubuwan da Allah ta'ala ya baka sannan abu na biyin ƙarshe wato Allah madaukakin sarki basirun bi a'malil ibad ayar ta rufe cewa Allah madaukakin sarki mai gani ne game da ainihin wato a ayyukan bayansa kuma dukkaninmu muna koma ala maɗaukakin sallallahu alaika wasallam ka ce da su a unabbi'ukum a unabbi'ukum ita ce kira'ar ibn amir da hamza da asim da kisa'i da rauh ruwayar da ya ruwaita daga yaqub da kuma khala da ta haƙiƙin hamzatai a unabbi'ukum ka yi wa wato ka tabbatar da alhamza guda biyu akwai kuma kira'an nafi'u da ibnu kathir da abu amr da abu ja'far da ruwayis ruwayasa daga yaqub shi kuma awu nabbi'ukum bi tasqilil hamza kowace kira'a ce tabbatacciya zuwa ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam duk wanda ka karanta yayi ko ka tabbatar da alhamzar qul a'unabbi'ukum ko qul nabbi'ukum duk wanda kai ko kai tashilin hamza din ko kai ta haƙiƙin hamzatain din to duk wannan qira'a ce tabbatattu ko kowace qira'a ce tabbatacciya zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala yace ka ce da su shin ko in ba ku labari in gaya muku in sanar da ku bi khairin min zalikum abinda yafi abubuwan da aka lissafa muku su a jiya ko a ayar da ta gabata alheri ai kuna ganin an kawata muku son wa'ancan abubuwan dan kuna ganin abubuwan jin daɗi ne kuna ganin abubuwa ne na alkhairi mata ƴaƴa dukiya ababan hawa dabbobi gonaki wa'annan alheri amma sai Allah ta'ala ce faɗa musu ko kuna so in ba ku labari game da abin da ya fi mata waɗanda kuke so a duniya yafi ƴaƴan da kuke so ku tara a duniya yafi taskace dukiya na zinare da azurfa ababan hawa na alfarma da dabbobi na ni'ima da kuma gonaki kuna so in gaya muku abin da yafi waɗannan alheri duk masu hankali masu imani masu takwa za su ce eh muna so dan mai hankali shine ba za a ce masa ga abin da yafi alkhairi ba kuma ya tsaya bata lokacinsa akan abin da shi aka fi alkhairi shi sa sai Allah ta'ala ya ce lillazina taqaw ga waɗanda suka yi taqawa waɗanda suka kiyaye dokokin Allah suka yi nayi bari na barin Allah shine allazina taqaw at-taqwa shine an taj'ala bainaka wa baina azabillahi wa qala radiyallahu anhu yake cewa at-taqwa shine al-khawf min al-jalil wal isti'dadu li-yawm wal isti'dadu li-yawmir rahil wal 'amalu bit-tanzil wato alkhawfu min aljalil wal isti'dadu liyawm arrahil wannan shine takawa ma'ana taka tsantsan wajen yin abin da Allah yayi umarni da kaucewa abin da Allah maɗaukakin sarki ya hana wannan shi ake nufi da ainihin wato a taƙawa Allah maɗaukakin sarki ya ce lillazina taqaw waɗanda suke da siffar taƙawa suke da siffar kiyaye dokokin Allah inda rabbihim jannatun suna da wasu gonaki wasu lambuna wasu aljannatai tajri min tahtiha al-anhar wa'yanda ƙoramu ne ke gudana ta ƙarƙashin waɗannan gonakin. Matsalul jannatin lati wa idal muttaqun fiha anharun min ma'in ghairi asin wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'amu wa anharun min khamrin labbatin lisharibin wa anharun min asalin musaffa waɗannan su ne anhar ɗin da Allah ta'ala ce suke gudana ta ƙarƙashin wa'annan aljannatai ɗin akwai ƙorama ta tataccen ruwa wanda babu gurɓata a cikinsa akwai ƙorama ta giya tsabtatacciya wadda ba a buguwa ba a yin marisa in an shata akwai tatacciyar zuma wadda take ko farar saƙa ko ainihin baƙar saƙa wadda take babu ainihin mis da gauraye da sukari a cikinta sannan akwai ƙorama ta ainihin wato wani irin nono ko ka ce madara wadda ba ta lalacewa wadda ba ta ainihin wato yin tsami wadda ba ta bugawa a ƙarƙashin wannan aljannatan akwai ƙoramar zuma ƙoramar giya ƙoramar madara ƙoramar ruwa ruwan sanyi tatacce Allah maɗaukakin sarki ya ce khalidi na fiha sannan wani abun farin ciki khalidi na fiha wanda wancan na duniya babu khuludi a ciki sai Allah ce khalidina fiha suna masu zama dindindin har abada a cikinta sannan wa azwajun mutahharatun da kuma wasu matayen aure tsarkakakku abu na biyu kenan wa ridwanun min Allah ga kuma yarda daga Allah wallahu basirun bil ibad Allah maɗaukakin sarki mai gani ne game da abin da bayansa suke aikatawa. Uliya Muhammad a ƙukubirukum bi khairin mimma zuyyina linnasi fi hadhihi alhayati dunya bala yace ya Muhammad ka gaya musu shin ko suna so ka ba su labarin abin da yafi alheri fiye da abin da aka ƙawata wa mutane sansa a rayuwarsu ta duniya amma wannan liman raqaba Allah wa khafa yaqaba wanda ne aka kawata musu alheri shine jannatun tajri min tahti qusuriha wa ashjariha al-anhar wanda wata irin aljanna ce ko aljannatai wadda karkashin benayen wannan aljannar karkashin benayenta da bushiyoyinta akwai al-anhar wasu irin ƙoramu khalidi na fiha suna masu dawwama a ciki walahun fiha azwajun mutahharatun sannan Allah ya yi musu alƙawari zai ba su wasu matayen aure tsarkakakku min alhaib wan nifas wa su'il khuluq Allah ta'ala zai ba su mataye tsarkakakku ba sa jinin al'ada dukkan matar da kake so a nan duniya baturiya ce balarabiya ce bahaushiya ce fara ce baka ce doguwa ce gajeriya ce kowane irin sufofi na kyau da kamala da kake ganin ta cika tauyayya ce dan tana jinin al'ada tana jinin biki tana fitar da yawo tana da majina duk waɗannan nau'o'i ne wanda suke mutahharat wayancan Allah ta'ala yake cewa wa azwajun mutahhara su wa'yancan matan da Allah ya yi alkawarin in ka fifita rayuwar lahira akan wannan ta duniyar ka kiyarda da kyalekyalen duniyar nan wanda mun ji dai takaitacce ne wannan kyalkyalin duniyar ka fifita gobe alkiyama ka fifita gidan aljanna to ka sha kurumin ka inji Allah kwantar da hankalin ka inji Allah ba dai mata bane ba dai su ne suka fitine ka ba nan duniya har annabi ya gaya ma ma taraktu ba'di fitna ashadda ala wato ashadda ala ashadda wato ashaddu wato ala rijal minan nisa to in kai hakuri ka kauda kai ka gani kai kamar baka gani ba ka basar anan duniya ka bi Allah madaukakin sarki akwai azwajul mutahhara ga su tsarkakakku ba sa jinin al'ada tsarkakakku ba sa jinin biki ba su san bakan magana ba ba sa harara ba su santa ba ba sa murguɗa baki ba san shi ba suna da ɗabi'u kyawawa ga zubin halitta ka koma cikin alkur'ani ka ji irin matan aljanna yadda suke mai hankali bai kamata ya ɓata lokaci ya ɓata lahirarsa akan wayannan mata na duniya wayanda cike suke da tawaya ta kowace fuska kuma ko kana so ko ba ka so ko ita ta yadda ko bata yadda ba satubudi lakal ayyamu ma kunta jahila a kwana a tashi za ga kyan nan yana zagwanyewa yana zaizayewa in dai kyan duniya ne za a gan shi yana ƙarewa ita ɗin nan da in ta wuce ake kallon ta jiya gobe da jibo za ta iya wuce ba san ta wuce ba sun taso sun maye gurba sara'ir khalqi alimun bi ahwalihim wa sayujazihim ala zalik Allah madaukakin sarki yace a gaya wa masu takawa a gaya wa masu imani wato akwai abin da yafi alkhairi fiye da abin da suke kokarin barar da lahirarsu a kansa a nan duniya shi ne akwai aljanna akwai aljanna Allah shiga fata malam manzan Allah ya gaya ma a cikin aljanna fi ha ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi basharin basharin qab a cikin aljannan nan da kake ji akwai abin da ido bai taba gani ba duk a gane-ganen ido na abubuwan da ido ke sha'awa abubuwan da ido ke so a cikin aljanna akwai abin da tun da Allah ya halicci idaniya bai taba ganin ta idaniya ba taba ganin sa Allah ya yi tanadi wa masu takawa a cikin aljanna akwai abin da jijjiye-jiye da kunne da yake jiyowa da labaran da kunne ke ji akwai a cikin aljanna abin da kunne bai taba ji ba dukkan yama-yama irin na zuciya abinda zuciyar ɗan adam ke tunano masa iri daban-daban a cikin aljanna annabi ya ce akwai abin da bai taɓa ɗarsuwa ba a cikin zuciyar ɗan adam da ɗai akwai a cikin aljanna da haka wanda ya jahilci aljanna ya jahilci mai Allah ya tada da a cikin aljanna to wannan shi ne za a gan shi duniya tana tafiya da shi yakan yadda ya yi wa sarere da lahirarsa don wannan duniyar yakan yi ƙoƙarin ɓata wa da Allah maɗaukakin sarki don ya gamsu da abin da zai samu na duniya. Amma duk wanda ya san me Allah ya shirya a aljanna, wa bayansa na gari, walakun fi hama ta shtahi an fusukun, walakun fi hama ta da'un, duk abin da ɗan adam ke sha'awa. Duk abin da ɗan adam ke sha'awa Allah ta'ala ya samar da shi a cikin gidan aljanna. Walakun fi hama ta da'un. Duk abin da mutum ya ce yana so, babu babu a cikin aljanna. babu ɗan jira sai an jima duk babu shi a cikin aljanna kana iya zuwa yanzu ko hotel din kaje ai ko yanzu restaurant din akwai wanda za a ce 10 minute ma'ana an kaje sai ka jira minti 10 a cikin aljanna babu jira babu kana zuwa a ce a cow leg ya kare sai sai sai da cow carry babu a cikin aljanna duk abin da kake da'awa kace kana so akwai a cikin gidan aljanna sannan ba dai mata bane dai su ne dai a karan farko su aka tsawata mana son su to Allah ta'ala ya ce walahum wato azwajun mutahhara akwai mataye waɗanda suke tsarkaka ku waɗanda ba sa najasa ba sa datti ba sa tsufa uruban atraban wato uruban ƴan mata ne atraban sa'annin juna tsare kun juna hur hur wa hurun ain ka amsalin lu'il maknun in Allah yana baka sifar matan aljanna wallahi tallahi sai kaga ashe kawai wa'annan matan na duniya kawai dan kai baka san me ake nufi da kyau kake ganin kyansu dan baka san na aljanna yanda suke ba shi yasa wa'annan suke dauke maka hankali Allah ta'ala ya ce sannan ba ga su bayan tsarki na zahiri suna da tsarki na batini ga kyan halitta ga zubin halitta sannan kuma ga kyawawan halaye da kyawawan dabi'u wa'annan dukkaninsu Allah maɗaukakin sarki ce ya tanade su ga waɗanda suke ainihin wato masu takawa wa'anda suka kiyaye dokokin Allah wancan kyalle na duniya wancan ainihin abu da aka ƙawata wa mutane na mata da ‘ya'ya da dukiya da makamantansu bai ɗauke su ba bai raba su da Allah ba bai raba su da addini ba sun yi ƙoƙarin mai da hankalinsu game da irin wannan gara ɓasa da Allah maɗaukakin sarki ya tanada a cikin gidan aljanna Allah maɗaukakin sarki ya sanya mu a cikinta Allah maɗaukakin sarki kuma ya ce wato wani abin daɗi a cikin aljanna khalidi na fiha za su dawwama a ciki ba abin da yake takawa ɗan adam birki irin mutuwa ko ya shiryo in ya tuno kuma akwai mutuwa ba dai kana ji ana inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wata rana yu'adawan kana ji da ka kunna radio kace inna lillahi wa Allah yayi wa alajuwa da Allah yayi wa malam wani Allah yayi wa wato hajjiya wance kullun kana jin wannan wallahi wata ran ba za ka ji ba naka za a ji ita duniyar ba gidan dawama bane amma ita aljanna domin in mutun yayi gangancin bata lahira to ita kanta mutuwar hadisi ya tabbatar da cewa ita kanta mutuwar yanka ta zai za a yanka mutuwa da hakan aka yanka mutuwa za ce ya ahlal jannati khuludun fala maut ya ahlan nar khuludun fala maut yan aljanna ba su taba jin farin ciki ba irin wannan ce khuludun dawama za ku yi a cikin wannan ni'ima babu mutuwa yan wuta ba su taba jin bakin ciki da wato bakin albushir ba irin albushir din da aka yi musu cewa an yanka mutuwa khuludun fala maut to ‘yan aljanna wannan aljannar da Allah ya ce wannan jin daɗin ba irin na duniya ba ne da mutum yana cikin jinsa zai yanke yana cikin jinsa zai katse ko dai shi ya mutu ko kuma jin daɗin ya tsaya a'a shi wannan khalidi na fiha za su dawwama cikin farin ciki za su dawwama cikin jin daɗi fiha a cikin aljanna har abada ba mutuwa sannan wa azwajul mutahhara sai kuma waridwanun min Allah ga kuma yarda daga Allah shi yasa bayan yan aljanna sun shiga aljanna Allah ya sa ba cikin su Allah madaukakin sarki zai ce shin yanzu ba za ku yarda ba su ce me zai sa ba za mu yarda ba ya Allah ka yi mana goma ta arziki duk abin da ya kamata bawa ya samu ya Allah ka yi mana ka haskaka fuskokin mu ka faranta ran mu ya Allah to kuma me zamu nemi ƙari kuma ai mu an gama sai ce a zan muku ƙari na halatta muku yarda ta ba zan ƙara fushi da ku ba har abada domin in Allah bai yi musu wannan alƙawarin ba to akwai yiwuwar a cikin jin daɗin aljanna kuma kila mutum ya wani ba ce a kai ya aka kai kaza fito ina fata an gane to sai aka sake ba su wani garantin cewa ba khalidinan nan fa Allah ba zai janye ta ba sai ce na halatta muku yarda ta ba zan ƙara fushi da ku ba har abada shine wa ridwanun min Allah da kuma yarda daga Allah wannan yardar daga Allah tafi aljanna dadi Allah ya ce ya yarda da kai yafi maka aljanna yaddar Allah tafi aljanna kaga kenan wa ridwanun min Allah to yanzu mai hankali ya bar wannan irin falala saboda kawace kawacen duniya inda an ɗabi'ance mu da san wa'ancan abubuwa na duniya amma karka yadda su raba ka da wannan ni'imar faman zuhziha 'anil nar wa udkhila al-jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur duk wanda aka nesanta shi da wutar jahannama aka shigar da shi aljanna ya kai ƙarshe wajen morewa ya gama rabauta wallahi malam Allah ta'ala ce wannan rayuwar duniya ba kawai bane face ruɗi. Ruɗi ne kawai hayaniya ce idan sweet campo gaske ne to duniyar nan gaske ce a kasan sweet campo ko yawa sweet campo wannan alawa ta yara za a ganta katuwa gwanin ban sha'awa malam ana dan matsa sai ka ji ana watsa ta malam sai ka ji abaki sai ka ji ka nemi ta karasa duniya ke sweet campo ina fata an gane Allahu basirun bil ibad Allah madaukakin sarki maqtali'un ala sara'ir khalqihi mai gani ne game da ainihin wato asiran bayansa duk abin da kuke muke koyewa Allah ta'ala yana gani yana sane da wannan basirun ay ma'ana muttaliun ala sara'ir khalqi duk abin da bayansa suke yi suke kudundinewa suke koyewa Allah yana gani idan abu mai kyau kake yi saboda ikhlasi kake koyewa Allah ya sani idan wani mummunan aiki kake yi kana koyewa karwan mutane su gani a kama ka kana yi ubangiji yana kallon ka shine wallahu basirun bil ibad alimun bi ahwalim ya san halayen bayansa ya san waɗanda wannan karatun da ake wallahi ba zai canza su daga yanda suke ba ‘yan duniya ne zalla ba nes. Akwai kuma waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya san bayansa ne na ƙwarai ko da sun nausa duniya in suka ji irin wannan karatun suna yin waiwaye adan tafiya su ga cewa kai waccan tafiyar hanyar ba mai bullewa ba ne bari su yi mi a rako ma baya. wasa yujazihim ala zalik kuma Allah madaukakin sarki zai saka wa bayansa akan haka da wayanda lilladina taqaw mun ji sakayyar da Allah zai musu wayanda kuma suka tafi akan wancan kawace kawacen duniya an gaya musu zalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab sai Allah ta'ala ya ci gaba da sufar fadar sufar yan aljanna wayanda Allah ta'ala ya ce alladina yaquluna sune waɗanda suke cewa rabbana ya ubangijinmu innana amanna lalle haƙiƙa mu mun yi imani faghfir lana dhunubana ta dalilin imanin nan namu ya Allah muna tawassuli da imanin da muka yi da kai da imani da manzanninka da imani da muka yi da littafanka da ranar lahira da imaninmu da kaddara ya Allah ka gafarta mana zurbanmu wa qina azaban nar ya Allah ka tsare mu azabar wuta kaga waɗancan su ne lillazina taqaw inda rabbihim din can sufar su ce Allah ce allazina su masu takawa su ne wanda kullun yaquluna suna cewa innana amanna bika ya Allah mun yi imani da kai wattaba'na rasulak mun bi manzanka Muhammad sallallahu alaihi wasallam famnuh famhu anna maqtarafnahu min dhunubin ya Allah ka shafe mana abinda muka tsoruwurta na zunubi ya Allah sanadiyar imaninmu mun yi tawassuli da imaninmu da kai da biyayyarmu ga manzanka sallallahu alaihi wasallam ya Allah ka gafarta mana zunubanmu wa qina azaban nar ay wa najjina min azabin min azabin nar ya Allah ka kubutar da mu ka tseratar da mu daga azabar wuta wannan yana nuna halaccin yin tawassuli da kyakkyawan aiki za ka iya yin kyakkyawan aiki kai kamun kafa da kyakkyawan aikin wajen Allah ya gafarta ma ko Allah ya baka aljanna ko Allah ya tsare ka daga wuta ko Allah ya yaye maka wani wata jarabawa da kake ciki ko so kai tawassuli da aikin da ba naka bane kai tawassuli da aikin da ba naka wannan ruhi hakuri yanzu ibadan nan ta azumi sai an yi hakuri kowa cikin sa zanga zanga ake masa amma ya hakura yana so ya ci amma ya haƙura yana so ya sha ya haƙura bin Allah maɗaukakin sarki yana buƙatar haƙuri da aka daga cikin sufar bayan Allah masu tsoron Allah wa'yanda Allah zai musu ta goma shi da shiga aljanna ya ce asabiri ne su ne masu haƙuri a kan bin Allah za su tashi da asusuba bacci yana daɗi sai alwala su tafi masallaci zai yi ƙoƙari ga tarun dukiya ga jarabawar zakka haka yana ji yana kallo zai tara kuɗaɗe masu yawa ya ware 1 over 40 kuɗi mai yawa miliyan kaza ya ba wa mabukata talakawa don haka Allah ya ce ai takawa ce wannan haƙuri ne sai mutum ya yi haƙuri zai ba Allah sannan haƙuri akan barin khalifin nafsa wa shaitana wa asihima wa imma hadaka nushi fattahim fattahim da haka daga cikin haƙuri wato banda haƙuri akan bin Allah sannan haƙuri akan barin sabawa Allah wa ala ma yusibuhum sannan sufar su suna haƙuri akan dukkan abin da ya same su min aqdarillahi almu'lima na kaddarorin Allah masu radadi sun yi imani da kaddara khairihi wa sharri da haka masu haƙuri ne akan dukkan jarabawa da ta zo musu daga Allah jarabawar ko ta rasuwa ko ta rashin dukiya bisa ka'idar Allah wala nablu wannakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfusi wath-thamarat Allah yace wa bashirus sabirin dan haka daga cikin sufar waɗannan masu tsoron Allah sune masu hakuri akan bin Allah masu hakuri akan barin sabawa Allah duk da zuciya tana so duk da ana yayin saban Allah amma za su hakura masu hakuri akan ibtila'o'i da jarabobi da Allah ke aikowa sannan masu haƙuri akan cutar wadda bayan Allah ‘yan uwansu abokan zama suke musu. Allah ta'ala ce, wasadiƙina masu gaskiya, fil aqwal cikin maganganunsu, wal af'al da ayyukansu. Mutane ne daga cikin siffar masu takawa za ka same su masu gaskiya. Duk ɗacinta za su faɗe ta. za ka ga gaskiya a ayyukansu in ka mu'amalance su za ka dinga ganin gaskiya ce zunzurutu a cikin ayyukansu Allah ta'ala ce walƙanitina masu tsantsar ɗa'a masu cikakkiyar biyayya ga Allah su ne alƙanici za ka sami cikin sufofin almuttaƙon alƙanitina ne masu wato ƙunuti masu biyayya ga Allah walmumfiƙina sannan masu ciyarwa ne aiwa bil infaqi sirran wa alaniya wallahi ciyarwa suke akoye akwai alheran su da ba a ma san su suke yi saboda tsabar ikhlasi akwai taimakon da mutane suna jin dadin su taimakon amma an rasa daga ina yake daga gare shi yake wannan bawon Allah ciyarwa yake a asirce banda ciyarwa da hali yayi an iya sanin shi yake yi akwai mutane irin waɗannan almunfiqin masu ciyar da dukiyarsu ciyarwa ta wajibi haƙƙin Allah na zakka suna zama su yi keke da keke su cire haƙƙin Allah komai kankantarsa na zakka su cire su kuma danka shi a hannun waɗanda Allah ta'ala ya cancantar da cancantar da so cin zakka sannan banda haƙƙin Allah na wajibi haƙƙin Allah na mustahabbi taimakon bayan Allah taimakon makwabta taimakon ƴan uwa na jini wannan duk zaka same su suna ciyar da dukiyarsu sannan Allah madaukakin sarki ke cewa والمستغفرين بالأسحار sannan wabil istighfar fi akhir al-layl sannan zaka sami su mutane ne masu istighfari da an ce dare ya zo karshe za su tashi daga bacci za su dauke mayafin da ke lullube da jikin su za su yi alwala kuma su saki komawa zuwa ga Allah suna komawa ga Allah daidai lokacin da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa ubangiji ta'ala yana saukowa sakkowa irin wadda ta dace da Allah maɗaukakin sarki zuwa sama ta kusa yana ina mai roƙona gani ya roƙe ni in bashi ina mai kira in amsa masa ina mai neman gafara in gafarta masa lokacin da Allah ke wannan bonanza shine a daidai wannan lokacin da su kuma almuttaquna dama idan su biyu shine wabil ashari hum yastaghfiruna a daidai lokacin sahur din nan kaga lokacin sahur din nan wallahi ka kai wasa da shi lokaci ne mai albarkar gaske shi yasa daga cikin albarkar da Allah ta'ala ya sanya a cikin abincin sahur har yana da alaka da shi kansa lokaci wa bil ashari hum yastaghfirun ba za ka same su har daidai wannan lokacin ko ba da azumi ba ba za ka same su idan su arifa suna bacci ba kanu qalilan min al-layli ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun a wani gurin Allah ta'ala ce kadan suke bacci da daddare kuma sannan za ka ga cewa a daidai lokacin sahur din nan za ka same su ainihin idansu a biyu suna neman gafara wasu suka ce wa bil asharihum yastaghfiruna a daidai lokacin suna yin salloli wasu suka ce suna yin sallar asuba wasu kuma suka ce istighfarin da ake magana suna zaune sun yi qiyamul layl amma kuma a daidai lokacin kuma suna ta istighfari istighfari suke shine wa bil asharihum yastaghfirun li'annahu madhannatul qabul domin wannan lokacin sahur din lokaci ne da akwai zato mai ƙarfi na amsa wa mutum addu'a wa ijabatin du'a akwai zato mai ƙarfi na karɓuwar addu'a da kuma mutum ya yi a karɓa da haka duk mutumin da yake son a amsa masa addu'a to ga wani lokaci Allah ne da kansa yana ina mai kaza ina mai neman kaza in masa ina mai kaza to a daidai lokacin in ka tashi ya Allah gani sai ka gaya wa Allah matsalolinka ka gaya wa Allah maɗaukakin sarki damuwarka Allah maɗaukakin sarki zai amsa maka Allah maɗaukakin sarki ya ce
شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم شهد الله الله يا شهد أنه يند شأن دع الأمر يكي لا إله إلا هو باب وند يتنتنت أبوت تامس سيشي والملائكة mala'iku ma sun shaida haka, wa ulul ilmi da malamai ma'abota ilimi su ma sun shaida haka. Ƙa'iman Bilkis yana tsaye da adalci, la ilaha illa huwa babu wani abun bautatawa bisa cancanta sai shi al'azizu mabuwayi alhakimu mai hikima Allah maɗaukakin sarki ya ce shahidallah Allah maɗaukakin sarki shaida ne ya shaidar wa kansa cewa annahul mutafarrid bil ilahiyya shi kadai ya kadaita da ubangijintaka da allantaka Allah madaukakin sarki ya tabbatar ya shaida cewa shi kadai ne wanda ya kadaita da abautata masa shi kadai wa qarana shahadatahu bi shahadatil malaika sannan Allah ya gwama shaidarsa ya hada shaidarsa da shaidar mala'iku cewa mala'iku su ma sun yadda sun tabbatar sun shaida ba wani wanda ya cancanta a bautata masa a sama ko a ƙasa sai Allah daga cikin waɗanda suka tabbatar da wannan shaidar bayan mala'iku wa ulul ilmi sai malamai malamai su ma sun tabbatar sun shaida cewa babu wanda ya cancanta a bautata masa a sama ko a ƙasa sai Allah maɗaukakin sarki. Ala ajalli mashhudin alai da mala'iku da ainihin malamai da Allah subhanahu wa ta'ala wato sun ba da shaida akan wani abin shaidawa mafi girma wa huwa tauhiduhu ta'ala shine kadaitar kadaitar Allah da kuma kadaita Allah subhanahu wataala da bauta wa qiyamuhu bil adl kamar yanda sun shaida wa Allah tsayuwarsa da adalci la ilaha illa huwa al aziz babu wanda ya cancanta a bautata masa sai Allah shine mabuwayi alladhi la yamtani'u alayhi shay wanda ba abinda yafi karfin Allah aradahu babu wani abu da Allah ya nufi yinsa ya gagare shi alhakimu fi aqwalihi wa af'ali sannan Allah madaukakin sarki wato gwani ne cikin zantuttukansa gwani ne cikin ayyukansa subhanahu wata'ala wannan a cikin fadin wa ulul ilmi qa'iman bil qist ibn kathir yake cewa wa hadhihi khususiyatun azimatun lil ulama akwai wata khususiya akwai wata daraja keɓantacciya mai girma ta musamman da Allah ya fito da ita a wannan ayar ga malamai. Fi hadal maqam qa'iman bil qist shi sa Allah ta'ala cikin waɗanda suka tabbatar da kaɗaitakarsa, suka tabbatar da tauhidi Allah ta'ala ya ce shi ya tabbatar da cewa ba wanda ya cancanta abauta masa sai shi mala'iku ma sun tabbatar da haka to a duniya kuma banda mala'iku sai suwa sai Allah ce waɗanda suka yarda shi kadai ne suka san shi kadai ne ya cancanta a bautata masa bai dace a ɗauki haƙƙinsa a ba wani ba ba waɗanda suke da wannan masaniyar suke da wannan shaidar sai malamai shi yasa ibnu kathir ke cewa wannan wata khususiya ce mai girma da Allah ta'ala yayi wa malamai a wannan matsayi الذي لا يرام جنابه عظمة وكبرياء الحكيم في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره ألم من السورة لغتي من تيوكو لم يوتعير توكرنتاكو فسرتاي بسم الله إن الدين عند الله الإسلام م.
وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم نعم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب Allah maɗaukakin sarki ya ce inna dina inda Allahil Islam haƙiƙa addini a wurin Allah shine musulunci wa makhtalafan ladina utul kitab waɗanda aka ba su littafi ba su yi saɓani ba illa min ba'd ma ja'ahumul ilm sai bayan da ilimi ya zo musu baghyan bainahum saboda zalunci a tsakankaninsu wa man yakfur bi ayatin la duk wanda ya kafurce game da ayoyin Allah fa inna Allah sari'ul hisab lallai Allah madaukakin sarki mai gaggawar hisabi Allah madaukakin sarki yace inna dina inda Allahil islam wannan Allah ta'ala yana bada labari da cewa bi annahu la dina indahu babu wani addini a wurin Allah ya qabaluhu min ahadin da zai karbe shi daga wajen wani siwal islam in ba musulunci ba wa huwa ittiba'ur rusul shine addinin bin manzanni fi ma ba'athahumullah cikin abinda Allah ya aiko su bihi da shi fi kulli hinin a kowane zamani hatta khutimu bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam har dai aka cike manzanci da aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladhi sadda jami'a turuqi ilai illa min jihati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanda aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya rufe kowace kofa Allah ya toshe kowace hanya da za ta sadar da mutum zuwa gare shi sai ta hanyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya saba wa hanyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kauce ya kuma saba wa hanyar da za ta sadar da shi zuwa ga Allah faman laqiya Allah a karkashin haka duk wanda ya hadu da Allah ba'da ba'athati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bayan aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bidinin ala gairi shari'atihi duk wanda ya haɗu da Allah yana bin wani addini ba addinin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba yana bin wata shari'a ba shari'ar manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam fa laysa bi mutaqabbalin wannan addinin ba karbabbe bane a wurin Allah yahudanci ne kiristanci ne ko ma wani irin addini mutum ya rungumo bayan aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam babu wani addini karbabbe a wurin Allah sai addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Allah ya ce wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati min al-khasirin duk wanda ya nemi wani addini a matsayin addini ba musulunci ba ba za a karba masa ba sannan a ranar tashin alkiyama yana daga cikin wanda suka tafka hasara وقال في هذه الآية مخبرا بانهسار الدين المتقبل منه عنده في الإسلام أتشون wannan aya Allah sai ya bada labari da takaituwar addinin da yake karbabbe a wajen Allah shine musulunci shine sai Allah ce innad dina indallahi alislam sannan sai Allah ta'ala ya bada labari game da ahlul kitab na farko innama ikhtalafu ba'da ma qamat alaihimul hujja wai ba su tashi yin rikici da rudani da sabani ba sai bayan da hujja ta tsayu a kansu bi irsalin rusul ilaihim ta hanyar aiko musu manzanni wa inzalil kutubi alaihim da saukan musu littattafai fa qala sai Allah ce wa makhtalafa alladhina utul kitab waɗannan da aka ba su littafi ba su yi sabani ba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu wai sai bayan da ilimi ya zo musu baghyan bainahum ay baga ba'dhum ala ba'd ta hanyar zalintar sashin su akan sashi faqtalafu bil haqq suka yi sabani akan gaskiya litahasudihim wa tabaghudihim wa tadaburihim saboda hasadar da ke tsakanin su saboda kiyayyar da ke tsakanin su saboda gaba da ke tsakanin su fa hamala ba'dhum bughdal ba'd sashin su suka riki kin da nuna kiyayya ga sashi ala mukhalafati fi jami'i aqwalihi wa af'ali wa in kana haqqan sai suka zabi su dinga saba wa junan su koda daya daga cikin su maganganun sa gaskiya ne aikin sa gaskiya ne sai su koda yana kan gaskiya sai su saba masa sannan sai Allah ta'ala ya ce man yakfur bi ayati la ay man jahada ma anzalallahu fi kitabi duk wanda ya musul yayi musun abinda Allah ya saukar a cikin littafin sa fa inna Allah sari'ul hisab lalle Allah mai gaggawar hisabi ne fa inna Allah sayjazihi ala dhalik wa yuhasibuhu ala takdhibi wa yu'aqibahu ala mukhalafati kitabi Allah madaukakin sarki ba da dadewa ba zai saka masa zai masa hisabi akan ƙaryatawarsa zai masa hukuma akan saba wa littafin sa da yayi sai mu tashi fa in hajjuka insha Allah abinda muka karanta ya zama daidai Allah ta'ala ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana Allah madaukakin sarki ya karba azumin mu Allah ya karbi sallolin mu Allah ya karbi ainihin nafulfulin mu Allah ya karbi sadakokin mu Allah ya karbi dukkan ayyukan mu na alkhairi Allah ya sa mu cikin yantattun bayan sa a cikin wannan wata abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya tara mu a cikin ladan kuskuren da muka yi da tuntuban harshe Allah ya yafe mana Allah madaukakin sarki ya azurta mu da daren lailatul qadr masu bukatu na alkhairi a cikin mu Allah ka biya musu marasa lafiyar mu Allah ka ba su lafiya akwai baban mu kuma malamin mu Sheikh Muhammad bin Abdullah Muhammad a wato Malam Abdul Wahab Abdullah shi ma yana fama da jinya tsawon lokaci muna tawassuli da ainihin kyawawan ayyukan mu Allah madaukakin sarki ya bashi lafiya Allah ta'ala ya tashi kafadunsa dukkan yan uwa marasa lafiya ga malam Umar shi ma da ake masa aiki Allah ya bashi lafiya da sauran yan uwa marasa lafiya dukkan su Allah ta'ala ya basu lafiya wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wa assalamu alaikum wa rahmatullah